muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko muka haɗu a wannan makaranta mai albarka domin gabatar da sun addinin musulunci a taraba a katunmu na muwadda na cikin magana abin da shafi falalan alwala to haddasa ni an malikin yace ya zanta daga malikin an sha'amur urwa daga sha'amur dan urwa an abi daga babansa an humra daga wani suna humrana maula usman bin affan balan usman bin affan sai yace Allah usman bin affan wadaran usman bin affan da lafa ya zauna alal maqaidi akan dakale wa ja'al mu'adhina sai ladani yazo wa azanahu bis salah wato bi salatul azan sanar da shi wato sallal azan salo wa da bi ma'in sai usman da kawo ruwa fata wala ya alwala kuma kala yace wallahi rantsuwa da Allah law haddathan lakum hadithan zan zantar da ku wani zance laula annahu fi kitabillahi ba dan zance na littafin Allah ba ma haddatu ku mu da wani zantar da ku da san ba sai dai dake na cikin Qur'ani kuma kala sai yace sanu da rasulullahi na jima'a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli na cewa ma min imrin ba wani mutum ya tawalau da bai alwala fa yusinu wudu'ahu ya kyauta alwalansa kuma ya kalli salatu ne salatu sallah illa gusa lahu ma bainahu wa bain salati ukra fa shi an gafarta masa tsakanin da da wata salar lafi hatta yi salliha har ya sallace ta kale haya kale malikun ya haji malikun yace qurahu ina da malinsa yadda yake amma ina qur'ani yuridu ina nufin hadil ata wannan aya hakimi salata ka da sallah tarafain tarafain nahari ya fuka yini guda biyu wannan fa min lalle da cikin duhun dare yin haka nadi domin kyawawa yuzuna sai adi suna tafiyar da munana zalika wannan zikra wa adin da zaki ne ga masu arantuwa wa haddathani ya zanta ni an malik daga malik an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslama ana da ibn yasa daga dawo dan yasari an abdullahi sunabihi daga wani mai suna abdullahi sunabihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma aisha idan da wala al-abdu bawan Allah al-mu'minu mu'min ya al-wala wata malmala da kurkura bakinsa karji da kada kurakurai za su fita alimi daga bakinsa wadda ta san in ya fati karji da kada kurakurai za su fita min alimi daga hannunsa ba da ga da waje a yanki wanki suka sa karji da kada kurakurai za su fita min waje daga fuskarsa hatta ta karu da har ta fita min dadi alfari a yanayi da tsakanin fatar idanunsa ba da ga da idan yawanci hannayensa karji da kada kurakurai za su fita in ya dai daga hannayensa hatta ta karu da har ta fita in da ta alfari ya dai daga karkashin farcen hannayensa ba za mu sa biraji idan mutum ya shafa kansa a wajen alwala garji da kana kurakurai za su fita miraji da kayansa a ta ta da harfi ciki min uzai ta kofofin kunnansa ba za ga zuwa jini in yawanci hawayensa garji da kana kurakurai za su fita mirji ne daga hawayensa a ta ta da harfi ciki in da ta alfari daga karkashin farce na hawayensa kala yace kuma kana masu nishiyatuhu sannan ya kasance tafiya ta sa illa masjida ga masallaci wa salatu sallar na filatan lau duk ya zama kari tun alwala abun da ake bukata duka an samu wannan ba shi abun da ya faɗa ke wanda yana cikin fallan alwala amma haka aka ce wani ya alwala don alwalan ma babu balle a samu wannan ai ka ga muna yau kanmu ne ko wannan abu mai dimbin riba ai dole ne mu tambayo mu je mu gano yaya za mu yi abu domin a samu a yi karɓaɓɓe kaga samu ladan abu kenan wa haddathani ya zanta ni an malik daga malik an fa'al daga salim ibn abi salih ana bi daga babansa ana bi daga abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma yakin halaki idza tawalla al abdul muslim in bawa musulmi yi alwala awal mu'min rawu ne shakka bawa musulmi aka ce masa ko bawa mu'min wanda kana wajawo yawanci fuskarsa kharajat min wajhihi ta fita daga firkarsa kullu qadiyatin kowace irin kurkure zunubi nazar ila da ya kallo zuwa gare ta bi ainihi da idanunsa sun fice malama ya tare da ruwa rawu ya shaka ko tare da ruwa aka ce masa aw ma akira kadar lima ko tare da karshen dugon ruwa wanda ga sai dai yawanci hannayensa karjar kurakuran za su fice in ya dai daga hannayensa kullu gadadan ko na kuskure ba dan shi ta ya dawo wanda hannayensa ya kama sai su fice daga hannayen ba almaya ta da ruwa amma a kira karar almaya ko da dugon ruwa na karshe ba za ka taba jilai wanke sawayensa karjar kullu kaɗai da kowace kulkure za ta fita mashadha arjilahu wanda tawaye suka taka su malama ya tare da ruwa aw ma akiri kadar da mai ko da karshen dugon ruwa ata ya karja har ya fita na kiyan yana tsarka min zunubi daga zunubai haka alwala take wa haddathani ya zanta da wani labari kuma an malikin daga malik an isa ga bin aula daga malikin da suna isa ga don abdullahi bin abi dalha dan abi dalha an anas bin malik daga arda da malik annahu qala yace rati rasulullahi ni na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa hanat salatul asr lokacin sallar asr yayi falka masallahu wa ruwa mutane sun nemi ruwan alwala walam yajiduhu ba samu ba wuce rasulullah sallallahu alaihi wa ruhin sai aka kawo annabi wani dan ruwan alwala fi inayin a wata dan koko bai wuce mutum ɗaya alwala ba ga mutane kuma sun fi dubu ora rasulullah sallallahu alaihi wa fi dalika ila annabi ya alwala a ruwan akwai yare alwala duk abin da yake wankewa bai tsiyaya ba ya dinga wankewa a ciki an gane ko wato ya wanke ya dahu hannunsa a ciki kuma a waran na sai annabi cewa mutane ya tawalla ura fi ta'alwala minhu abubuwan akan kowa ya iba ya alwala kowa qala anabi anan yace fara'atu ma fi nagaru ayan buya bulbulowa min da da taji da karkashin yatsan manzon Allah wata wala na guda da suke alwala a ta ta walla umi inda akirin halakan kowa ya alwala ruwan bai kare ba saboda annabi ya sa hannun kaga ciwon ya tabu sallallahu alaihi wasallam ba وحدثني هذا عن المالك بن مالك أن أبو عبد الله يكون أبو دان عبد الله المدني المجمري أن وسنا أبا هريرة يجي أبا هريرة يقول يا سوى من سوى الله وندي على ولا فأنا ولوا ويكوت على ولا سا ثم كرجع يبقى عامر ينيا إلى صلاة بقى صلى وإنه في ذلك لما كوت كن صلى بيتي ما دام يا عامر المسلمة ما تبين في بقى صلى إنه وإنه هو شواجي يكتب أنا ربوتا مسا ida kudu wata ɗayan takon da biyu hasanatu a rubuta lada wayan ha an gubin ukura an yi taka da mun dauna yi taka ɗayan kuma sai a goge ma sai a tun zunubi guda bai da sai mai ado kuma iqamata in ɗayan guya ji ana iqama ga ka to masallaci baka zugo bai ji ana iqama fala yas akal ya gudu wannan adama kuma ajaran wanda yake girman lada a cikin ku a sallah abada kuma daran wanda gidansa yake nita da kana kai na kusa da masallaci ka more to an gane wayanka na ne sai ya fi salada kawai kuka da lima ya ba hore don me na ne sai filada ga ne gila kusa da masallaci kale ce min min ajali kasaratul qur'a saboda ya fi yawan tattaki zuwa masallaci wa haddathani ya zan tani an malikin daga malik ani hayabun sa'id daga hadan sa'idu ana wata ya wato sai da mun wata ya ji sai da mun sai jabu yasalu ana masa tambaya an bulu inna la gaidi bil ma akan wanke ruwa wanke bayan gida da ruwa idan mutum yayi bayan gida kala sai da sai da jinna ma zalika wulu inna ta tsarki di na ruwa ya wajaba ne akan mata su maza je tsarkin su na gogewa ne in sun share sun tsarkaka in sun ƙara ruwa tsarki ya ƙara lada وحدثني عن مالك بهذا كان لك مالك عن ابي زياد ابي الزنادي عن العارض العارضي عن ابي رزق ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال يا اخي اذا شرب الكلب في اناء احدكم في اناء احدكم ان كره يللجي wato sha ruwa cikin ƙwaryar ɗayan ku wani ya gaske ruku ya wanke shi ta ba warratin har wankewa bakwai tukuna yana da matsala kalli yana da matsala وحدثني هذا كان كما عن مالك دغ مالك انه بلغ شي مالك labari ya same shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace istaqimu ko daidai su walan ta su ko wa wato ku daidai su ba za kar ku yi da tafi ku daidai su wa malu ku aiki wa kairu amalikum asala yayin aikin ku sallah wala harizu ala wulu illa mun ba mai kiya alwala sai dai mumin da wando bari mu kara babu da sai mu je mu kwana kan shafan hukki ma ja abin da ya zo wato filmasi bin ra'ati wajen kafa kai wal ne da shafa kunna hadathani ya haya ya zan tani an malikin daga malikin annazin daga naju anna abdullah bin umar alal abdullah dan umar kana ya kullu ma yana ebo ruwa bi uzunai bi uzbu aihi da yatsunsa da uzunaihi domin ya shafa kunnuwansa wato kenan wannan shi za aka ce wata jaridul ma'ila kuma ko aka sunan tashi a ruwan da aka tuba aka shafa kai kar a zo a shafa kunne da wannan sanyin a a kunne a ebo masa nasa daban ya abin da wannan hadisin ya karam ya santa da mu kenan wa hadaka ya zanta ni wato ya haya al-malikin ya haya ya zanta daga malikin annabi balanga ko labari ya zo masa shi maliki anna jabir ibn abdullah ta wani sahabi jabir ibn abdullah al-ansariya ila amma tambaya an limarji al-imam da akan mutum mai sabon kai ya shafa kan rawanin sa kawai yana da rawanin ko ya ko ya tibi fa qala la wannan sahabi ta aka ai haka a da masa wasaru bil maji an shafa gashin kai da ruwa saboda ka ba za ka ba kan hula ko nawo wa daga ne ya zanta ne kuma malikin daga malikin an jabu daga wani malami suna jabu dan wata ana aba urwata bin zubairu baban uwa dan zubairu kana ya zata shi yanzu imama ta aikan cire rawanin da tukunna ya masa wura azawu ta fi kafin mai da ruwa wa da al malik ya zanta daga malik annazin daga nafiu annahu ra'asa jita binta abi ubayd ya ga tafiya yar abi ubayd in ga ta abdullah bin umar matar abdullah dan umar yanzu kibara tana rufe tana cire abin rufin kanta wata wata alara ta abin ma in dubu alwala ta tafi kanta da ruwa wana jin yau mazin sayu na biyu da yake ya ganta a to lokacin shi yaro ne gidan yake shiga wasila ma al ta san shi ma yana daga cikin almajiran almajiran mijinta Abdullahi da Umar shine malamin Nabiu Nabiu kuma shi kuma shine malamin Maliki yawa wasila ma alu anda mai malikun Allah mata al imamu da kan shafa akan rawani wal kiba da shafa akan kwali kaga alama gidi bai kamata ba ayi mata rajul wala namiji ko mace ita ba ala imamatin akan rawani wala kimarin ko rufin kai wal yamsa hamatu namiji fi shafa ala ruusi ma bisa kawunan su yi man malik wasila maliku an tambayi malikun an rajul akan mutum da wala ya alwala fa nace sai manta ayi mata ala razi bai shafa kansa ba a tajafa wudu a alwala ya bushe sai ya tudu bai shafa kai ya zai ala malikun ya ce ara abin nake gani ayi mata birazi shafa kansa kadai wayan kana kar sallah an yi da salata in kuma ya riga sallah kafin to lalle ka ji sallah ya saboda ya bar farla cikin farlan alwala shine wannan sabon kayan alhamdulillah